Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci domin sauraron tafsirin Alkur'ani mai girma da muka ɗauko muku daga babban masallacin Juma'a na Ma'azu bin Jabal, Jibiwis, Kamfa Saminaka, ƙaramin hukumar Leren jihar Kaduna. To a yau, Imam Dr. Muhammad Amin zai gabatar mana da tafsirin Alkur'ani mai girma tare da ƙarin bayani, inda Alaramma Malam Ibrahim Kamis Gwandu zai karanto mana karatun Alkur'ani mai girma. Wani bawan Allah ya ɗauki nauyin kawo muku fi sabilillah, akramakallah bismillah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكمان كلهم wajibi ne musulmi ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya kaddari rayuwarsa ta kai cikin Ramadana domin wannan wata wata ne mai alfarma mai alkhairi wanda magabata sun kasance tun kafin ya zo da wata shida suke dukufa da addu'a wajen roƙon Allah ya kaddari rayuwarsu ta kai Ramadana haka kuma idan aka gama azumin sai sun yi wata shida suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe abin da suka yi to muna roƙon Allah ya sa muna cikin yantattun bayinsa wanda wato Allah yake yantawa a cikin wannan wata mai tarin albarka kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara zaunar mana da wannan ƙasa lafiya sannan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa marasa lafiyar mu da suke gida da suke da waɗanda suke asibiti lafiya wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta ƙasa wanda take aikin tura malamai don gabatar da tafsiri tabbas wannan aiki ne wanda ya cancanta a yi mata addu'o'in alkhairi tun ana tura malamai jihohi yanzu an waye gari ana tura malamai har kasashen turawa wannan ba karamin alkhairi bane kuma wannan abu ne wanda yake nuna cewa abubuwan da wannan kungiya take yi wato kullun yana ci gaba ne Allah ya saka wa shugaban wannan kungiya na ƙasa baki ɗaya sheikh abdullahi balalau wanda ya tsayi sosai a zamanin sannan abubuwa suna ta faɗaɗa muna roƙon allah ya ƙara musu ƙwazo da himma kuma ya ƙara musu lafiya a can cikin kotu shura allah ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shirya da zuwa ga hanya madaidaiciya a cikin kuma suratul asas sai allah ya ce ne innaka la tahdi man ahbabta lallai kai za ka shiryar da wanda ka so ka shiryar da shi walakin Allah ya haɗi mai ya sha'u sai dai Allah shi ne yake shiryar da wanda ya gina ma ya shiryar da shi wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shi ne masani don yana da masu shirya to kun ga waɗannan ayoyin idan aka duba sai a ga kamar sai ci karo da juna ba cin karo da juna waccan aya ta cikin surful qasas da Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta tana magana ne akan hidayatul tawfiq akwai hidayatul tawfiq akwai hidayatul irshad hidayatul tawfiq a sa mutum ya zama mumini musulmi ya karɓi musulunci ba ne wannan aikin kuma sai Allah amma hidayatul irshad shine a shiryar da kai ta hanyar wa'azi wannan annabawa suna yi masu wa'azi ma suna yi an fahimta to shine bambancin wancan ta cikin suratul qasas da wannan kuma ta cikin suratul zukhruf ta cikin suratul qasas Allah ya ce la ta innaka la tahdi man ahbabta ta cikin suratul shura kuma Allah ya ce wa innaka la tahdi saboda haka da wannan da wancan ita wannan wa innaka la tahdi hidayatul irshad wancan kuma innaka la tahdi man ahbabta hidayatul tawfiq ne an gane ko saboda haka alqur'ani baya cin karo da juna duk littafin duniya wanda za a rubuta idan aka ce ana son a zo a duba a gani ko akwai gyara wallahi sai an sami gyara a cikinsa shi ta Allah ya ce walau kana min inda gairi lafi ولو كان من أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ya yi ma ko gani Allah ce afala ta dabbaro na Al-Qur'an wai shin mutane ba za su dinga lura da Al-Qur'ani ba ne karantarwarsa tadabiri shine a karanta a san fassarar kuma a san ma'ana sai Allah ce walau kana min indi ghairi zaki da a ce Al-Qur'anin nan daga wajen wani Allah yake ba daga Allah ba Allah ya ce lawardadu fi ikhtilafan katira da mutane sun samu saɓani mai yawa a cikinsa yau ka zauna ka yi tunani na awa uku akan kana son ka rubuta wata wasiƙa mai layi uku ko mai layi shida duk ka gama tunani akan cewa kana son idan ka rubuta kana sami gyara kar ka canja wata kalma ka zo ka rubuta ta to wallahi karan farko idan ka karanta in ba sa'a ba sai ka kusa soke rabinta saboda me min indi gairi lahi ne to alqur'ani ba haka yake ba shi yasa Allah ya ce law kana min indi gairi lahi da ciki da ci alqur'anin nan daga wajen wani Allah yake ba daga Allah ba la wajadu fi ikhtilafan katira da mutane sun samu sabani mai yawa a cikin sa saboda haka mu'jizan alqur'ani ta fi gaban wasa mu gode wa Allah da ya mana baiwa da alqur'ani kuma alƙur'ani matuƙar muka ci gaba da yadda muka zo muka ci gaba masallacin nan ka ci gaba da zuwa don girmama alƙur'ani wallahi alƙur'ani ya cece ka sai alƙur'ani ya cece ka yanzu duk wanda ya zo masallacin nan ba wanda ya zo don ya saya ko ya saya mun zo saboda menene saboda girmama siffa ta ilimi mun zo saboda girmama siffan Allah ta ilimi alƙur'ani ta yau da daddare daren farko ko ko dare na biyu ka tashi kai na fi raka a rak ka ce ya Allah ina kamun kafa da zuwa da na yi masallacin mu'arifin jabal a garin saminaka wannan gari na saminaka ya Allah ina kamun kafa da zuwan da na yi na zauna aka ɗauki awa ɗaya don yi girmama littafin ka alƙur'ani Allah ga bukata ta ina son kaza da kaza da kaza da kaza Allah ka bani wallahi ka jarraba haka ya Allah ka tsare ni daga abu kaza da abu kaza da nake jin tsoro wallahi ka jarraba za ka sha mamaki matsalar mu ɗaya ce muna roƙon Allah da sunayensa amma ba ma cika sharaɗin Allah ya ce wallahi da asma'ul husna kada ku wajiha
أسماء الحسنى فادعوه بها yayi Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna Allah yana da kya sunayen kyawawa sai ce fada'uhu biha ku roƙe shi da su to shi kenan sai aka waye gari kai kana son manyan kuɗi ne ko ba a san su kana son manyan kuɗi to a cikin sunayen Allah akwai ar-razzaqu ko malamai suka ce to sai ka ɗauko ar-razzaqu kai ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya Allah ka azarta ni manyan kuɗi kawai nake so kun san ƙananan kuɗi tana da matsala wallahi sai kashe su gaba ɗaya za ka roƙi Allah ustaz ka roƙi manyan kuɗi maganar sa ake yi yanzu da su za ka taimaki addini ka taimaki yan uwa ka ciyar a ramadana yanzu idan a saudiya ne wani tun watan shawwal an sauko daga idi salarin da ya fara ɗauka ya fara cire yana tara abin da zai ciyar da yan uwa musulmi a wannan wata wani zai tara biliyan kaza wani miliyan kaza ga shi nan saboda haka ya halatta ka yi manyan kuɗi don ka yi aiki da shi ka ci ka sha ka taimaki addinin Allah shi ne riban su kawai to shi kenan sai ka ɗauko yaron zaku to malamai suka ce ba za a amsa maka ba sai ka cika sharuɗa guda uku na farko sai an tambaye ka meye ma'anin yaron zaɓu ka ce ya mai azurtawa amma idan ka ce meye ma'anin yaron zaɓu sai ka ce maɗaukaki ka san fassararsa ba ka sani ba ka haɗe tun a nan a ƙaddara ka ce yaron zaɓu ya mai azurtawa to abu na biyu shin kai kana aiki da wannan siffar na Allah da kake son Allah ya taimake ka ya amsa maka addu'a da addu'a da ita sai ya zama na kai kar dan kanka kana aiki da wannan siffar ya za ka kai aiki da wannan siffar kai ne kana da masaranka rabin gudu sai makoci ya taho da makoci ya taho sai ya ce yau kwana biyu ban yi abinci ba bai kamata ka ɗauki homo da uku ka bashi ba sai ka ce masa ai gaskiya garin ne fa sai a hankali an Allah ka yi haƙuri kawai to don girman Allah kai da ka ɗebo rikici ka je da Allah kana kiran shi yaron zaɓu kana aiki da tufa to ba za ka mai ijaba ba na uku sai ya zama kuma lokacin da kake cewa yaron zaɓu yaron zaɓu ka san fassaranta da mananta kana aiki da sufan lokacin da kuma kake roƙon Allah ya raza ku ya raza ku ya raza ku ya zama na babu shakka a cikin zuciyanka to ko zai bani ko ba zai bani ba kana sa shakka nan ma ka ɓarar ka faɗo an gane to mun ba da bara ranar farko na ramadan za mu dinga ba da bara lokaci bayan lokaci wannan baran ta yi ko ba ta yi ba za a aiki ne ba to ga me girma hakimi ya zo yana ganin kafin mu yi kafaratul majalisi mala ku zai gabatar da shi a kan kai ka rika kawo ka rika bara wallahi kuwa ya kamata sai ya yi
wannan shi majalisi na farko kuma kamar kaddarwa mai na kudu na tafsiri mai girma yayin da malam yake gabatar darasi mun yi babban bako shi ne mai girma amini kuma bai farin samu na Allah ya ba shi kuma Allah sa wannan majalisi na barka kuma ya zama masu kujera guda biyu yana wakiltar kansa yana kuma wakiltar mai girma mana mai daraja sarkin samanaka wanda shi ma ta wuce duba da ke da za a yi ga ɗin magana ba da shi mai girma hajji ne ga wata jirage sa da kuma sabon shi sai
sakatare sakatare fara wannan da muka ce takwas da rabi ba zai yi ba ko anguwan anguwan mu ban ma ga musu tarawihi ba takwas da rabi tara zuwa goma ta shi girma shekwa ne don gobe malam ya ba malama da ɗan wani tsoro salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ina so in kuma da wuri shi zan sa shi ma je tara ba yawo dot ana ana ana kuma gaskiya ba mu nan da mu Thank you. Thank you.
ya ake kama da shi me ya dalili a ina ne me ya faru aka ji da aka kuma a ce a shi ba da ba da shawara to wannan gwamnati da aka yi shi kai da nan ba ya kamar ko da ne wannan gwamnati da ta mara Allah mu mu ko da mu da tunani kafin alifi a kula kwaya uku da ya yi sana a daukar haranci a saboda za su da ba gabatar da fara masu kwanke tare kawai ya ta da ba da sina ba da da da da da to ma'ana wannan da kai duk da imani ya ba da biyan ya kuma kyauta wa kowace ko ba ma da zai yi zai yi duk da ba da yawa amma mun yi da da da yawa da da bisa ba mu da yawa yanzu ya ce ka rika ce wa Allah ya Allah ya Allah ya amma kai ba ba da yi ma'ana ba da tsaya kai kuma sosai ba ka ji na da da ba ba ba ba da ni da ba da ni da an yi da ya da da ya ke da da da ok ma ake kaji malam ya ce dole ka sama ziyarar da matan da ya kan bargar sallah suna da sahabi da fada a cikin da ake kuma samu da waya da ke da kuma saboda cutar malamin da bargar da kuma gobe ne ma zai yi kuma tantar da alhamdulillah yawa kuma ga kuma ya a zuwa kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma domin da kuma yin gida da wuyan da aka yin yin da wani sarari amma mutane da su da yawa yin gani a kowane an baka ruwa har daya har daya da bayan da yi to da ga yin nan ban da shi da ta uku ba wani da ma ko ko ina ji ba ko alin kawai da ya shi wani kalimi da ke ko an ba da yi na farko wanda wani hakki da zai koya ko koya to an yi da kawai shi ne su koya ba da wata ba bai ga ba ya wata ne ma zai na da zai da da shi ya da amma da ga mun wannan ko da ko gwamnati da lalle da fara ko ke mun wannan muna barin malaman a kawai kuma da wannan suna ci koyarwa na amma ba mu san gobe gaba za a ga malami ya yi tsazar ruwai da kawani kawai sai da kowa shi musu amma ya da nan tsaftar ma imani sai ke ba da ruwa sai da shi na gari da ita mai tsari da jari da Thank you. za a ba ma na ba ka auren habiba ta taɓa ina ta taɓa ina Muna ɗauka ya tashi da tsari ya kuma sani jimai na tsaga da gani wallahi ba su ba su gani.
ba ka fara Domin na wanda ya zo aka yi kuma a abu su ba ga kowa ba a kan mana don shi ne duka su ne nan jari. Lafiya na ya zai su ba ga su ba. Malamin da su ga su ba su ga su cewa don haka in an gaya maka da ya yi da ya yi gaya muku ba kawai na da garbe ba ne na so ai ma na gaya muku saba da gaya mai da za ta ta ta in ba ka yi ma wani lokaci ma suna
to amma ba zai kuna da su koya musu sun suna da samun kawai
Amen. Allah ya saka da alkhairi. Muna godiya
Shugaba wanda ne gaba kuma insha
to kamar yadda aka sani duk shekara kafin a ba da takardar posti na tafsir ramadan ga mu da ake tura ma matakin national kun ga ni ga jihar da nake sana'ar ramma daga jihar kebbi to galibin haka aka yi to in aka ba da takardar postin akwai saƙo na shugaban kungiyar jama'atu izalisi bida da gamata sunna na ƙasa baki ɗaya shi sheik abdullahi zalalam a madadin kansa da majalisansa suna umartar mu sanar da mutane cewa kowa ya iya ƙoƙari ya gyara alaƙa tsakaninsa da mahaliccinsa ta nan mafita take duk halin da kake ciki ka yi iya ƙoƙari ka gyara tsakaninka da mahaliccinka sannan kuma abu na gaba shine duk abin da za ka yi domin tabbatar da zaman lafiya tun daga matakin anguwan da kake zuwa garin da kake karamar hukuma jiha ƙasa baki da ka yi zama na akwai gudunmawar da kake bayarwa wajen a zauna lafiya domin idan babu zaman lafiya ba abin da zai wakana yanzu idan ba a zaman lafiya an kafa dokar ta ba ce za ma haɗu a masallacin nan haka ai tarawihin ma sai dai kai kai da matar ka ko to saboda haka ƙungiya tana shugaban ƙungiya yana kira kuma baya da haka yana ƙara kira ga 'yan kasuwa su tausaya su sauƙaƙa farashi na kayayyakin masarufi duk da wallahi Allah kallon kawai yake yi to mu gyara tsakaninmu da shi sai kome ya tafi daidai ba daidai ba ne a ce sai ramadan ya shigo ka ga kudin siga ya tashi gero dawa da makamantansu kuma galiban musulmin suke irin wannan abu sannan kuma shugaban kungiya yana ƙara kirawa yana ƙara kira ga al'ummar musulmi cewa duk wani abin da aka san zai taɓa aƙidarka na musulunci ka guje shi duk wani abin da kake nema a duniya aka ce sai ka shirka ka same shi to ka haƙura da wannan abu duk wani abin da kake nema a duniya aka ce sai ka wata bid'a ka same shi ka haƙura da wannan abu ka dogara ga Allah Allah ya isar maka akan komai saboda haka insha Allah a ci gaban karatuttuka littafi ne guda suna nan sakonnin da yawa za mu dinga tsakurowa muna faɗa an gane me yiwuwa yau ba mun ba da sadaka ba mun ba da bara ta addu'a ba to kila gobe kuma sai ya faɗi dokoki jibi kuma a ba da wani haske akan addu'o'i muhimmai na neman mafita wallahi akwai abubuwan da ka san su amma rashin sirrin yadda za ka ɗauki mataki a kansu kai shekara ishirin kana addu'a shu yanzu da aka yi wannan bayanin mutane ba su gane ba yanzu kowa zai tashi da tunanin to idan fa kuɗi nake so to idan lafiya nake so idan ɗaukaka nake so idan abin nan kwanciyar hankali nake so da nutsuwa duk gashi nan walillahi al-asma'ul husna fa da uhiya to muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin yantattun bayansa da yake yanta a wannan wata kuma muna roƙon Allah ya ƙaro zaunan mana da wannan ƙasa lafiya duk wanda yake cikin wani hali na ƙuncin rayuwa Allah ka fidda shi Allah ka ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa ba ce da marasa lafiyanmu na gida da na asibiti Allah ka san halin da suke ciki Allah ka ba su lafiya ya Allah muna kamun kafa da wannan zama da muka yi don girmama littafin ka alkur'ani a masallacin nan ya Allah ka san kowa ka san bukatansa don girmama wannan sufa naka da yi to muna kamun kafa da wannan zama Allah ka san mu ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya wa kowa bukatansa na alkhairi Allah ka tsara kowa daga dukkan abin da yake ki a rayuwarsa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Alhamdulillah, kun saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga babban masallacin Juma'a na Ma'azu bin Jabal, Jibiwis, Kamfa, Saminaka, ƙaramin hukumar Leran jihar Kaduna, inda Imam Dr. Muhammad Amin Saminaka yi mana fassarar ayoyin Alkur'ani mai girma tare da ƙarin bayani. Alaramma Ibrahim Kamis Gwandu ya karanto mana ayoyin Alkur'ani mai girma. sai gobe da yardan Allah za mu ci gaba daga inda muka kwana wani bawan Allah ya ɗauki nauyin kawo muku fi sabilillah a madadin su duka ni Aminu Abubakar Mele nake cewa a huta lafiya